الله الرحمن الرحيم سورة الإخلاص مكية وهي أربع آيات الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سورة الإخلاص مكية أربع آيات الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد آه قل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد كذا متعني صلى الله عليه وسلم kashe huwa yadda lamari yake da miru sha'anni Allahu Ubangiji ismul jalati sunan Allah ahadun guda ɗaya ne ba wahidu aka ce ba nan a ahadu ne shi kaɗai ne maɗayan shi ne mana ɗaya ne ko kuma guda ake cewa yawa mana dai in an ce ɗaya za a nemi biyu to amma shi a guda ne ba shi da na biyu Urhu Allahu ahadun ahadu mubalagatu fi wahidin ahadu din nan kai matuƙa ne a wahidu in kace wahidu to in kace ahadu ya fi wahidu kai wa iyaka ahadu laysa wahidan faqat shi ahadu ba wai wahidu kadai bane wal arabu yaquluna fulanun la yuqawimuhu la yuqawimuhu wahidun yusaddaqu an nam yasduqu an taqula walakin yuqawimuhu ithnan wa thalathatun laraba suka ce wani ai mutum ɗaya ba zai iya ja da shi ba to ka ga yancin mutum ɗaya ba zai iya ja da shi ba a sai mutum biyu ko uku za su iya ja da shi amma in gulta fulanun la yuqawimuhu ahadun in kace wani ba wanda zai iya ja da shi ka ga nan kan ba maganan biyu ko uku ko nawa ne ba isnani aw thalathatun la yuqalu yuqawimuhu isnani aw thalathatun ba za a sha mutum biyu za su iya da shi ba ko mutum uku a ai an ce kowa ba zai iya ba kawai. Wabi haza al'arabu lam yastamilu hushafa laraba ba su aiwatar da wahidu ba, illa ya sabaka hu nafiyun illa huna sai dai in shi hadu kai ba su aiwatar da shi ba yawanci sai in an samu nafi ya gabace shi. Illa huna sai dai a nan kawai babu nafi ba komai amma kashe Allahu ahadu. A tamin gairi faƙiyar nafiyin babu nafiyu لأن الإثبات قوي تبتر وان أنا أي ما يقرفي شيء أنا تبتر كده يتكر الله سيدكم هذا ما ما تبش يا شيء قامر قوة الإثبات مقام النفي سبو ذاك أنه تبتر وانه يتبتر وان قوي تاقيا مطين وجن وان سكا سابقا وواد النفي النفي دي أحد وذكر هو وذكر الله وذكر أحد Ubangiji ya ambashi huwa, ya ambashi Allahu, ya ambashi ahadu, wannan yushiru ilal makamata salafi, yana nuni zuwa ga martabobi ne guda uku. Makamul muƙarrabina huwa, makamin waɗanda aka kusanta zuwa ga Allah, makamin su shine huwa. Wa makamu ashabul yamini, makamin ashabul yamini, wato wanda suke hannun dama, ko kuma ɗan aljanna maƙamin su Allahu wa maƙamu ashabul shimali maƙamin ashabul shimali su kuma ahadun ne al'arifuna al-muqarrabuna inda Allah tabaraka ta'ala su masana Allah wanda Allah ya kusanta su da shi su ubangiji baya koyuwa daga zukatansu la yajibu Allahu an qulubihim lazatan ko kitta wa ubangiji baya ɓoya daga zukatansu ba shi ne ibn farid yake cewa walau kadaran ne fi su ya kai iradatun ala kadiri yawman hakamtu bi riddati yace da dai wani abu zai ɗarsu a zuciyata in daina jin ubangiji a zuciya sai dai wani abu da sai in ce nasu da musulunci to matsayinsa ne a wani kuma ya abubuwa da yawa ma zuciyar amma yana cikin musulunci to shi ne fahimmi ta zakaru na da'iman ko da yaushe cikin ambaton Allah suke suna tare da Allah wai za ƙila huwa idan aka ce huwa to su ya fi hun zalika ya fi hun zalika min zikirillahi wannan ya ike su in an ce ba sai an kawo Allahu ba in an ce musu huwa da ya wadatar dama shi suke tare da shi la yanzuruna ila annahu damirun su ba sa duba damiri ba damiri suke ruwa ba a huwiyatu zati bal huwa huwa huwa kawai abinda suke dubawa su ba ruwan su huwan nan yana koma wani suna a ba shi ba su ba ma suna suke duba ba a kullu yawmin huwa fi shanin to huwiyan nan ita kawai suke dubawa a ta rajira ba dahun za ka samu wani a cikinsu ma yi zakiru yadhkuruka in yana zikirinsa yukarriru haza wannan kalmar kawai zai ta maimaitawa huwa huwa huwa huwa shine shine zikirinsa ko ya gurin sai ta cewa hu hu hu hu shine zikirinsa wani haka a cikin arifai za ka samu shi baya la ilaha illallah ko la ilaha illa anta ko Allah Allah duk baya yi kawai hu hu hu kawai yake yi saboda shine a cikin zuciyar tafa wa badon wasu kuma ya gulu wani kuma ya ce innahu huwa al-ismu al-azamu wannan huwa din shine ismu Allah al-azam huwa maqamul muqarrabina wal wa Allahu maqamu ashabil yamini ahli al-maratib al-umumi alladhina la ya'lamuna al-haqqa tabaraka ta'ala haqiqatan ma'rifati ya tajuna li an yuqala huwa Allah ma bota martabobi amma amawa wanda ba san Allah tabaraka ta'ala haqiqatan sani ba sai dai sun san Allah da kamar yadda muka faɗa da sunayensa da ayyukansa da sifofinsa amma ba san haƙiƙanin yadda ubangiji da barka ta'ala yake narka ɗan adam ya mai da shi babu shi Allah ya saurasi shi kadai ɗan adam ya daina ganin komai ya daina jin komai bai san komai ba bai san kowa ba sai Allah to wannan shine wanda wanda bai samu kaiwa wannan matsayi to shi yana jiran a ce masa huwallahu aka kawo huwa yana jiran a kawo sunan Allahu saboda na sunan ya sani walakin inda ma sami Allah ta zakaru su in suka ji an faɗi Allahu to hankalin su zai dawo su tuno Allah amma dai kace musu huwa ba za su gane ba za su dauka ma huwan nan ba ma Allah ake nufi ba wa amma ashabu shimali amma wanda ake sai musu ashabu shimali wa yunkiruna wujud Allah tabaraka ta'ala su ba su yadda ma akwai Allah ba ko kuma su yadda da samuwar Allah ba su da kafirai wa yaqbaluna ta'dil al-alihati sun yadda a samu gumaka da yawa ko kuma allolin suna da yawa su je ga fahadaje suka bukata ila ayu qala lahum sarihan sai a bayyana musu je musu ahadun Allah nan fa ɗaya ne in ba an ce musu Allah in an ce Allahu ma ba za su gane ba sai an hada musu da ahadu sannan za su iya ganewa kaga waɗancan huwa ma ya wadatar da su musulmai sai an hada da Allah suke ganewa kafirai ko an faɗi Allah ba za su gane ba saboda ya ce musu Allah sai su dauka abin bauta yana da yawa sai an ce ahadu sannan su kuma za su gane hadha huwa Allahu ahad wannan shine huwa Allahu ahad qul huwa Allahu ahad qul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce musu huwa Allahu ahad Allah nan ɗaya ne ko kuma shi kadai ne la sharika lahu ba shi da abokin tarayya ahadun fi zatihi zatin Allah babu ba wani ba za ma samanta da wani abu ba eh babu ma shi zatin sa shi kadai ne kawai eh bai bai tarayya da komai ba bai tarayya da kowa ba ba wanda ya san yadda zatin zatin sa yake sai san kayan sa wasu zatihi sifofin Allah ba sa kama da sifofin kowa in Allah yakan arawa wasu sifofi amma duk sifar da Allah ya arawa wani to fa irin ta mutumin ba irin ta Allah ba ce idan an cewa ne sarki ne maliku Allah ba shi ne sarki ba maliku to amma ya sarautar mutumin nan ba irin sarautar Allah ba ne tun da sarautar sa akwai lokacin da babu ita akwai lokacin da kuma za ta zama babu ita kuma akwai lokacin da bai zama sarki ba akwai lokacin da za a ce kuma sarauta ta wuce to kaga wannan sifar ba ta kama da sifar Allah amma shi Allah sarautarsa tun kafin tun ba halitta ba komai ma sarki ne kuma haka zai zaura har abara sarki ne a wasu zati wa asma'ihi sunayen Allah ba sa kama da sunan kowa duk sunan Allah ko da kaji wani ya ya samu aron wannan suna Allah sunansa al-ghaniyu mawadaci in kaji wani an ce wani al-ghaniyu wancan wadatarsa takaitacciya ce tana da farko da ƙarshe ta Allah babu wa fa'alihi ayyukan Allah ba sa kama da ayyukan sauran komai ayyukan mutane ko kuma ayyukan sauran abubuwa suna da iyaka kuma akwai lokacin da ake fara aikin akwai lokacin da yake karewa amma aikin Allah ba a fara bayi da farko bayi da ƙarshe da Allah yake qala lahu yahudiyyun huwa ahadun wa anta ahadun wa ana ahadun wani ba yahuda sai ce ai shi Allah ɗaya ne kai ma kai ma ɗaya ne sai wannan ba yahuda yake cewa ai ni ma ɗaya ne ila da wasu aka ce masa la ba haka bane an talasta a hadan kai ba ɗaya ba ne inna ma an ta makulokun bayan nurfatai ni ma'ul mar'ati ko ma'il mar'ati wa ma'il rajuli kai ai ba ɗaya ba ne kai da aka fita kai daga ruwa biyu ruwan mace da ruwan namiji sai na ka zama ɗaya kai daga farkon kama da biyu ka fara tsakanin biyu ka fito wa kai zaka lawular duniya Allah ya fita kai ya kawo ka duniya وأنت بين جتبي دنيا ما تخاني بيو كشي وأنت بين بين الليل والنهار فكرة سكن دري فكرة سكن رانا كذا بيو كشي والأكل والشرب كوكنا شي كوكنا شا بيو كشي واليقظة والنوم كوكنا فرقه كوكنا بشي بيو كشي والحياة والممات كوكنا راية كوكا موت بيو كشي ما أنك مركب من أجزاء عديدة tare da wannan kuma an har hada ka da abubuwa ga idanuwa ga kunnuwa ga hannaye ga ƙafafuwa ga waye ga ciki ga menene abubuwa ga sunan ba iyaka lasta hada saboda ka baka isa kace kai kai ɗaya ne ba da kai ɗaya ne Allah ne shine ɗaya wallahi tabaraka ta'ala huwal munfaridu bil ahadiyati wannan sifa ta ahadu Allah kaɗai ne ya sifatu da ita shi kaɗai ne ahadu al ahadiyatu la tusahu biha illa harratullahi tabaraka ta'ala ahadiyyan nan ba wanda za su ta masa ita sai dai har Allah shi Allah da barka da Allah shi kadai ne ahadu amma sauran komai sai dai su da wata sifa Allah karrar aljalala ta ubangiji ya maimaita wannan suna Allah din sai shi as-samadu Allah shi ne abin nufi wal maqsudu shi yake nufi fi jami'il hawa'i dukkan bukatu Allah ne yake mayar bukatu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in idza sa'alta fas'alillah ko zai sa ka fasa in billah idan za ka roƙa ka roƙi Allah idan za ka nemi taimako nemi taimako wajen Allah as-samadu wa nakara ahadun gashi nan ko wa nakara ahadun an an yi nakiran ahadu aka ba shi al ahadu ba sai aka sai ahadun lianna samada ma'rufun inda jami'i in an ce wa wanda ake nufi kowa ya san shi amma ahadu ba wanda zai ba wanda ya san shi wa ahadu amma ahadu ma yarfu illa al-qalil kadan ne suka san shi wala in sa'alta man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah kaga Allah da yake fananne ne har kafirai ma ka tambaye su waya lisi kan mai waya lisi ka sai su sai Allah kaga sun san sunan Allah din al mushrikuna kafirai kafiran muka ba za hada wa Allah wani abu wal kufar da sauran kafirai kullum ittafaqu ala wujudillahi tabaraka ta'ala duk sun yadda Allah yana na akwai Allah wa annahu al-maqsud fi jami'il hawaiji kuma sun san Allah ake miƙa wa bukatu wa sara ma'rufan inda jami'i saboda haka sunan Allah sananne ne wajen kowa kowa ya san shi fali hadha jaa as-samad bi ta'rifi yasa as-samad shi ba shi masa samadun ba saboda sananne ne kowa ya san inda ake tura bukata wajen Allah ne wa amma kaunuhu ahadan amma kasancen Allah ahadu wa zalika huwa mahallul wa zalika huwa mahalul kufri nan ne wanda kafirai ba su gane ba nan ne wanda mutane da yawa ba su gane shi ba fali ha za mu kira ahadun shi ta ahadu sai kai masa na kira ba yi masa tarihi ba waya ta sama da ma'rifatan ga sama da kuma sai ka yi shi da ma'rifa aka ce as-samadu aka sa al qul huwa allahu ahadun allahu samad هذا يجوز وأن يا هلتا ولكن أحد الصمد هذا في اللغة العربية لا يجوز أما أحد الصمد كما يزو ya sifaita ahadu ahadu nakira ne a samar kuma ma'arifa ne ba a sifaita ma'arifa da nakira ma'ana ma'arifa ba zai sifaita nakira ba kamar yadda nakira ma ba ta sifaita ma'arifa wannan a lingar arabiya kenan fa ja ahadun munakkaran wa samadu mu'arrafan sai aka kawo ahadu da nakira samadu kuma da ma'arifa amma ai li anna bainahuma lafzul jalalati ba fa Allah tsakaninsu ba da aka sai qul huwa sai da kawo Allahu ahadun yanzu da kai Allahu as-samad ya koma wa Allahu ahadu kuma ya zaman sa lianna bayna ma rabbal jalati Allahu ahadun Allahu as-samad tunda an ce Allah qul huwa Allahu ahadun to sai as-samad da aka fara Allahu as-samad ne kaga an kawo wani Allahu ma tsakanin ahadu da samad din saboda haka samad yanzu ba sai ta ahadu ba ya sai ta Allahu ne والله تبارك وتعالى حيث أنه أحد شيء بني تبارك وتعالى بيس شيء كدين وهو الصمد كما شيء كنفي وأحد كما شيء كدين في لا أعرفه با وند يسجي إلا أولو الألباب فيما بوتا هنكلا وند يكفدا أولو الألباب إما سوء إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب يشي masu ƙwayar hankali ba masu hankali kai ba Allah zai da masu hankali kusan kashi uku a Qur'ani yace waɗannan ulin nuha masu hankali kawai irin hankali na kowa ma har da na dabbobi wasu kuma sai Allah ya ce akwai wanda suka san rayuwar duniya suka san abubuwa na wanda ake jin daɗi da su a duniya suka sai Allah ya ce inna fi zalika la ibratan li ulil absari ulil absari mu abota basira aka je amma waɗanda suka san Allah su sai Allah ya ce inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albabi sai mai lubbu mai kwaya a cikin hankali ba ana da hankali kawai ba ba kuma hankali yana da basira ba samun hankali har kafirai har dabbobi suna da hankali samun basira har kafiri ma yana da basira irin tasa don basira ilimi ne masu ilimi suna da yawa amma lubbu ƙwayar hankali a wannan sai masanin Allah shi kaɗai yake da lubbu ya in Allah sai wajen sifar Allah da tuna ayyukan Allah da kuma ambaton Allah a nan ne shi ya sama da yake ulul albabi inna fi khalqis samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله سيما سأنبة الله قياما سأنبة شاقه وقعودا سأنبة الله أزونه وعلى جنوبهم سأنبة الله أفنشه وإن سنة ما بوتا لب ما سقعير هنكلي وسيما قعير هنكلي شيني زي تناني سمين نن دمي أكيسو kasaurin nan don mai aka yi su kuma da aka yi su yanzu fa'idan mai suke bayarwa to wannan sai mai lubu wanda zai tunani sai za wani hadisi yake cewa tafakkuru sa'atin khairun min ibadatin sab'ina alf sanati mutum ya zauna yayi tunani awa daya a cikin girman zatin Allah ya fi yi ibada wanda ba ta tunani har shekara dubu saba'in to shine to saboda haka la yarfu illa ulul albabi sai ma bauta lubbu masu ƙwayar hankali su suke gane ahadu amma Allahu duk har kafirai ma sun sani as-samadu har duk mai bukata duk halittar da gara bukata ta san as-samadu wa samadu ma'rufun inda jami'i samadu an san wajen kowa wani haza kala shi sa Allah ya ce huwa Allahu ahadun Allahu samadu akwai Allahu ahadu akwai Allahu kuma samadu eh duk dai Allah ne amma dai sifofin wannan ahadu ya koma wanda suka san Allah na ahadiyya samadu kuma ya koma wanda suka san Allah a a a matsayin as-samadu lam yalid ubangijin nan bai haihu ba wa lam yulad ba haife shi ba Allah tabaraka ta'ala shi Allah laysa lahu waladun ba shi da da wa lam yulad ba haife shi ba laysa lahu walidun ba shi da mahaifi الذرى من مريم التي قيل إنها إله وهي ولدت عيسى to kaga nan Allah ya tsoratar da masu cewa Maryam Allah ce Allah ba ba ya haihuwa ita kuma ta haihu tana da annabi Isa ɗanta ne wala Isa ta haifi annabi Isa man yafihu an yakhruja minhu waladun la yafihu an yakuna ilahan duk wanda zai iya zama uban wani to ba zai zama Allah wani ba Allah ba zai zama uban kowa ba shi Allah Allah ne kawai saboda haka tunda Maryam ta haihu to ta fita ba ita ba Allah ba ce shi Isa ba yana da wanda ya haife shi ba shi ma ya fita eh shi ma yana shi ma an haife shi ba zai zama Allah ba wa Maryamu waladat Isa laysat bi ilahin saboda haka Maryam ta haifi annabi Isa ita ba Allah ba ce ولم يولد به في الله با أزر من إيسى الله يا يا يا يا يا يا كم كركو يا مانا يا كودا النبي إيسى إيسى النبي إيسى قالوا إنه إله وذلك شيء إيسى الله ني وهو مولود شيء وان هيفي wanda zai haihu da wanda za a haifa duk ba wanda zai zama Allah cikin su waradar Maryamu Maryam ta haife shi man kana lahu walidun wanda yake da mahaifi a shi ma falahin suna ya kuna ilaha ba zai zama Allah ba fa isa ne sabbi lahi saboda ka isa ba Allah ba ne lam yalid Allah bai haihu ba wa lam yulad ba haife shi ba lima lam yaqul lam yulad wa lam yalid me yasa bai fara da lam yulad din ba sai lam yalid ya zo daga baya sai ya fara da lam yalid bai haihu ba ba a haife shi ba wal insanu dan adam قبل أن يكون والدا يكون مولودا بس أنا هاي فيجي مثلا يعيبه وأنت بقى حيفا ما يصير يعيبه أشياء فار حيفا متم إذا كا يصير فإن كتاش نيسا لن كي كما كجير ما كجير كعيبه يسن داكا يصير حيفه وأن كذا أفارا تكونا sannan ya kaife ka kai kuma ka je daga baya ka haihu idan inda haka ne kaunahu mauludan tabaga kaunahu walidan kowa kasancewa an haife shi ya riga kafin ya zama ya haihu in an ce wane ya haihu abin da za abin da ba a ma tambaya ai an san sai da aka haife shi sannan ya zama ya haihu yanzu inda ba haife shi ba da sunan sama babu shi ma balle kuma har a ce ya haife wani saboda fa alqur'anu alqur'ani qaddama sai ya gabatar da lam yalid bai haihu ba ala lam yulad akan ba haife shi ba eh inda bai haihu ba الجواب أنهم ادعوا لله ولدا ko kafirai sun ce Allah yana da ɗa wa madda au lahu walid amma ba kafirin da yace Allah yana da uba ba wanda yace Allah akwai wanda ya yace shi amma dai kafirai da yawa sun ce Allah ba sun ce annabi Isa dan Allah bane inji kafirai a Maryam yar Allah ce waye waye mala'iku jajan Allah al malaikatu baratullahi duk wannan ai duk kafirai sun faɗe shi faradda ala da'awahum amma ba kafirin da ya taba cewa Allah yana da uba a nan kan ba zai yi ba laula ayyar cewa Allah walida lahu shi ya fara karkare maganar su da suke cewa Allah ya haihu sai ya kade shi kafin ya kade musu ba a haife shi ba idda wa anna lillahi waladan sun ce Allah yana da da wa humul mudda'una sune masu da'awan Allah yana da dadin kismani kashin su biyu minhum man yaqulu inna lillahi wa radana fa wanda suke cewa Allah yana da kaman kafiran annabi Isa din wa minhum man yatabi da anna la laysa lahu waladun akwai wanda suke suke cewa a cikin su kafiran annabi Isa da har yanzu su masihawan ko kuma nasaran ko kuma kiristocin sun ce Allah ba su da akwai wanda suka ce Allah ba su da da amma walakin ittakaza Isa waladan shi waladan lahu Allah bai haihu da kansa ba amma da ya samu annabi Isa sai da sai ya mai da shi ɗansa to kaga shi ma Allah ya kore wa kansa wannan shi bai haihu ba bai ɗauki ɗan kowa ya mai da shi ɗansa ba ala innahum min ifkihim la yaqulun walillah wa innahum la kadhibun haka Allah ya ce a cikin ƙaryar su sun ce Allah ya haihu Allah ya ce ƙarya ne idda'u annahu walada bil madi wa qalu sannan kuma akwai wanda suka dawa kafiran suka ce Allah ya haihu wa qalu suka ce takaza Allahu waladan Allah ya riki da wai sun ce ya haihu Allah ya kauda wannan sai suka ce to bai haihu ba amma ya dauki wani ya ce dan ne shi ma Allah ya kauda shi faradda alai alaka ilayhim sai Allah ya mayar musu wa yadda Allah bi qawli da fadi salam ya to bai haihu ba wa radda ala qawli fadi su suka ce ittakhadha Allah waladan ubangiji ya dauki wani ya mai da shi ɗansa nan ko bi qawli sai Allah ya lam yattakhidhu waladan wa lam yakul lahu sharikun Allah bai riki wani ya mai da shi ɗa ba yadda bai haihu ba shi da ɗa ba ruwansa da ɗan kowa kowa ya je fama da ɗansa da ubansa sai Allah dai Allah ne kawai wallahu laysa lahu waladun haqiqiyyun Allah ba shi da ɗa wanda ya haifa wala ya tabayyan ahadan ko wala ya tabanna ahadan kuma bai ɗauki wani ɗan wani ya mai da shi ɗa ba duk babu wannan innamal kullu abidu tabaraka ta'ala kowa da kowa da komai da komai bayin Allah ne kawai Allah dai shi yayi halitta amma ba magana haihuwa kowa tsakaninsa da Allah shi bawa ne Allah kowa ubangijinsa ne lam yalid wa lam yulad Allah tabaraka ta'ala laysa lahu waladun bashi da da wa laysa lahu walidun bashi da mahaifi idda aw fil madi lahu waladan idda aw sun yi dawa fil madi lahu idda aw waladan lahu fil madi a baya sun ce yana da da wa nafal walada ya kori da fil madi yake da haihu ba walam yadda huwa alaihi walada fil musabbal amma ba su je zai haihu nan gaba ba ke sanan ba sai an ce ba zai haihu ba nan kan ba sai an yi wannan ba tun da dama ai ba kafirin da yake Allah bai haihu ba yanzu tukuna amma nan gaba zai haihu babu wannan ke sa malam ya tash bai bukata ba da ayyan fiya waladan mustaqbalan ya kori da nan gaba ai lai yalidallahu Allah ba zai haihu ba لم نفج لأن نقول هذا لم يقل الأحد إن الله ثالث ba wanda ya taba cewa Allah bai haihu ba amma nan gaba zai haihu babu kafirin da ya fada duk kafirai sun ce masu yawa Allah ya haihu dai sai sun ajiye Allah ya haihu sun da sai sa aka yi musu raddi wallahu ahad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan Allah ba shi da kama ahadun ba shi da shi ɗaya ne Allahu allazi hadhihi sifatuhu Allah da waɗannan ne sifofinsa la yujadu ilahun sanin ba shi da wani ubangiji na biyu ya tafi bi hadi sifatu wanda zai shiga da waɗannan sifofi sifofin da aka fara da huwa da Allahu da ahadu da samadu da lam yalid da lam yulad da lam yakul lahu kufuwan ahad duk wannan sifofi na Allah ne ba wanda yake da waɗannan sifofin banda Allah sai kunu masalin lahu balle a shawani ma yana kama da shi ورد أن معرفة هذه السورة جنة هادرة وردتين ودك وردة يازو أن معرفة هذه السورة سمي ونن سورة جنة هادرة إن كسن ونن سورة تو كمر كاسن واتو حلر تشير الجنة وهو معنى دي كاسامو إيماني جميل أيضا إذا دو إيمان gaba da sai ma imani take karantarwa al'insan ɗan adam, iza a rafa ma'ana ƙulhuwan lawo a hadin, idan ya san menene ma'anan ƙulhuwan lawo a hadin, ayyan na mutum suka tafi aljanna sai ya shiga aljanna. Filhali a lokacin, in ka yadda Allah ɗaya ne, shi kenan sai ɗan aljanna ne. Dama wanda zai mutu ya shiga aljanna, wanda zai cewa Allah ɗaya ne ai, ko ya zo mutuwa ma. Lannan jannata an yaji dal insanu ma yi wasu ku shahawatahu wa aglahu abinda ake ce masa aljanna ɗan adam ya samu abin da yake buƙata. kuma ya samu abin da zai tafi daidai da hankalinsa. Iza wa jutta ma yuwafiqu shahawataka wa la yuwafiqu aqlaka aqlaka fa laysa hadha bi jannatin. In ka samu duk abin da kake bukata amma fa hankalinka bai kama ba sai ba aljanna bane. Aljanna kan bayan ka samu abin da kake bukata hankalinka kuma ya koma kan abin. To shine ka samu aljanna. Amma don ka samu duk abin da kake bukata amma hankalinka baya wajen. sai bai amfane ka ba ka son sa wa in wafaka al'adla wa lam yuwafiq shawata fa laysa bi jannatin haka kuma idan hankalinka ya koma kan abu amma kuma duk abin da jikin ka yake bukata babu shi a cikin wannan abin nan ma ba aljanna bane nan kuma kamar hankali yana tunanin abin da yake so ya samu ne bai samu ba amma idza wajadta ma yuwafiq al'adla wa shahawata faqad dakhalta jannata amma in ka samu abin da zai dace da hankalinka sannan kuma ya dace da dukkan sha'awar jikinka wannan shi ne aljanna wal insanu dan adam fihi shay'an yana da abubuwa guda biyu fihi aqlun dan adam yana da hankali wa fihi nafsun kuma yana da rai aqluhu lahu mallabun wa nafsuhu laha mallabun hankalin dan adam akwai abin da yake nema ran dan adam kuwa akwai abin da take nema abin da hankali yake nema ba- ba shi bane zai zama lalle shine abin da rai ya- take nema ba abin da rai yake nema ne zai zama shine abin da hankali yake nema akwai bambanci al'aqlu mallabu huwa yajidu aminan yastawdiu indahu jami'a ma yamliku min al-hasanati shi hankali abin da yake so ya samu amintacce amintacce wanda duk abin da ya samu zai zai ajiye masa shi ne hankali ba hankali ne yasa in ka samu kuɗin ka kake zuwa ka kai banki ka ajiye a me yasa saboda bankin kana gani kuɗin ba abin da zai taba su amma da a gidanka ne wani zai iya zuwa ya- ya kwace ko ya zo maka da makami eh, ya yaƙe ka to kaga hankali ne ya gane banki yana da amfani amma jiki rai ba wannan take bukata ba rai abin da take bukata a komai din ka yana tare da kai kawai in ka tashi kawai gashi nan ka dauka kai amfani da shi amma ka kai ka je ka ajiye ka ba wani ya ajiye hankali ne ya san wannan to saboda ka kai kuma da kake aiki a duniya kyawawan ayyuka to kai kuma kana so inda za ka je ka ka ajiye ayyukan naka masu kyau ne idan kai aiki kaza za a baka kaza kai aiki kaza za a baka kaza to hankali yana tunanin to in za a bani ina za a ajiye min shi to kaga sai hankalin sai ya samu mai ajiye masa wannan su ta taji lin ganiyin jawabin tu'alliqu alaihi adma'aha kullum ita rai abin da kake bukata ta samu mawadaci wanda shi baya bukatan komai kuma yana da komai kuma mai kyauta ne wanda duk lokacin da ta yi tsammanin za ta samu abu kaza sai ta same shi a wajensa shi na abin da rai take nema rai tana neman mai bayarwa hankali kuma yana neman mai ajiye masa kaga duka su ne za su dawo wajen abu ɗaya shi ne Allah kenan fatallubu minhu jami'a ragabati eh, jam- eh, jami'a ragabatiha ita rai sai ta nemi duk abin da take kwaɗayi wajen wannan mutumin da za ta ajiyewa ko kuma wannan wanda za ta ajiye a wajensa saboda haka kaga Allah shine wanda in ka ajiye masa ba zai tsorata ba in ji hankali kenan abinda hankali yake so kenan sannan Allah shine wanda duk komai yana da shi komai kyauta ne kaga rai kuma ta samu inda ta makale wa ma'rifatullah za arafta Allah tajiduhu aminan sanin Allah in ka san Allah zaka samu Allah amintacce ne duk ajiyar da ka ba shi zai mayar maka har ma ya ninninka maka kullum ma audata inda hu tajiduhu mahfuzan ila al-abadi duk abin da ka ba wa Allah ajiya har abada ba wa- ba mai tawa shi wa tajiduhu ganiyan kuma Allah mawadaci ne kullum ma ta taji ilayhi duk abin da kake bukata ka salu tambaye shi waye dai ka zai baka yana da shi ko- kuma ma- bayan mawadaci ne kuma ba shi da rawa mai kyauta ne idan in dai haka ne man arafa Allah wa zada muradahu duk wanda ya samu Allah bukatarsa ta biya dama abin da shefa a waliyai suke cewa ko sufaye suke cewa man wajada Allah wajada kulla shay'in wa man faqada Allah faqada kulla shay'in duk wanda ya samu Allah ya Allah ya gama samu dan ba abin da zai nema kuma eh shi Allah shine hankali wajen sa yake komawa eh rai wajen sa take komawa ma'ana abin da hankali yake bukata yana wajen Allah abin da rai take bukata yana wajen Allah to kaga in ka samu Allah ka gama to آه، نعم يسين تجد محفوظا الى الابد وتجد غنيا كل ما تحتاج اليه فعل ويعطيك ان ده haka ne wanda ya samu Allah ya samu komai wa hunalika shakkun aw taraddudun fi nafsi to amma rai wani lokaci yana da kokonto tana da kai kawowa hal hunalika ilahun akaru I- ita hank- shi hankali ya riga ya daga mai ajiya amma rai suna tunanin to wannan in na ajiye wajen wannan ya kashe akwai wani kuma wanda ba shi ba to waje ba zan je in karba in akwai wani ya tafi bi hali su fata wanda zai shiga su da irin waɗannan simomi na wannan din to fa na fa wujuda ilahin ya tafi bi hali su fati to shi yasa hankal rai rai take koran samuwan Allah wanda ya shiga su da waɗannan simomi sai sa rai take gani ai wancan ma zai iya biyan bukata wancan ma zai iya biyan bukata wancan ma zai iya biyan bukata shi za su kai gumaka suka yi abauta wannan abauta wannan abauta wannan ana tunani wai abinda ake nema za a same shi ƙwan'an shi ne ita su fa'alimta anna haza alwahidu allazi huwa al'aminu to saboda haka fa'alimar kai ita rai da ta ji sumomin Allah sai ta san anna haza wannan Allah alwahidu shi ne makaɗai shi shi kaɗai ne ba wanda ya sufatu da irin sufarsa allazi huwa al'aminu kuma shi ne amintashin allazi to dai inda wal hasanatu wanda za a ajiye masa duk abubuwan da ake bukata waje su za a ajiye sannan wa huwa al-ghaniyyu Allah shine mawadashi allazi ta'allaqa alayhi al-atma'u wanda dukkan bukata take ratayuwa zuwa gare shi hadha huwa al-wahid faqat Allah wannan shi kadai ne daya la yujadu lahu thani shi ba shi da nabiyu fassara hat sai sa sai rai ta huta an an an ta'allu an ta'allu bi ayi shay'in ta daina neman komai to in rai ta ta ji ba ta neman komai wajen kowa hankali kuma ya huta yana tunanin wanda ya samun nan mai ajiye masa ne shi ke na fahaza da kurin lil jannati shi ne shiga aljanna din man arafa Allah da kala jannata hadiratan duk wanda ya san Allah da kala jannatan ya shiga aljanna hadiratan kuma gata la yahinnu ma dama fiha ila aljannati almustakbarati baya baya bukata ko baya bege matukar yana cikin wannan aljanna ya nemo wata aljanna wace zai nema ya jaba ta bukata sai bukata kuma ta biya na'am suratul falaq na'am suratul falaq madani madaniyatu wa hay khamsu ayat Allahu akbar bismillahir rahmanir rahim قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد سورة الفلق مدنية خمس آيات الله أكبر لا إله إلا الله اللهم لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله
wannan surori gwado na zai bayanin su na suratul falaki tana fara da bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbil falaki qul ya rasulullahi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam kasha'udu yana neman tsari bi rabbil falaki da ubangijin falaki ma'anan falaki shine abin da yake saura bayan rana ta faɗi a ake ganin jaja-jaja kafin duhu ya zo ko kuma lokacin kafin rana ta fito za ka ga wani jaja-jaja ana ce masa shafaɓu ana ce masa falaɓu to sannan kuma ita ce falaɓu inda taurari suke bi falaɓu ne inda rana take kewayawa falaku ne ko dai ana ce masa falaku ana ce masa falaku to qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas sabu nuzuli ma sabu sauka waɗannan surori guda biyu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama suhira manzala sallama aka yi wa sihiri shi annabi sallallahu alaihi wa sallama cikakke ne Allah ba sai yanki cikakke irinsa ba Allah ya cika shi da komai kuma duk abin da halitta take bukata yana wajen manzo Allah sallallahu alaihi amma sai annabi an yi shi ne mai koyarwa shi mai koyarwa idan ka gama karatun jami'a ka zama dokta ka zama waye ka zama menene in ka zo sai kana so ka koyar da yara a primary to dole ka sai ka bar ilimin ka wancan domin yaran ba za su fahimce shi ba sai ka sauka ka dawo irin nasu ka dawo kana koyar da su a b c d wanda can kuma ba mamaki ma wasu kalmomi kawai ake amfani da su kalma ɗaya ta wadatar to yanzu ba ita ake bukata ba waɗanda ake koyarwa ake dubawa ba mai koyarwa ba shi mai koyarwa yana da iliminsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce kowa ya wuce komai ba abin da yake gabansa sai Allah ba wanda yake sama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah tabaraka ta'ala to idan wasu abubuwan annabi bai yi su ba to in suka same ka za ka yi shi yasa a cikin sallah manzala da kansa ya ce la ansa walakin kuna salis san nabi yace ni ba na mantuwa duk abin da nake ba na mantawa amma akan mantar da ni saboda ai koyi idan annabi bai yi sujjadan kabli ba idan kabli ta kama ka da za ka yi waje wa ka samu babu idan annabi bai yi sujjadan badi ba idan badi ta kama ka ya za ka yi waje wa za ka koya a sai annabi saboda haka sai yayi kabli yayi badi to shine da yayi kabli yayi badi masu masabobi da suka zo abu hanifa shi sai yake kawai duk abin da ya same kama ka yi badi kawai ragewa kai tsarawa kai in dai sallah ta rikice maka kawai in ka gama kai badi imamu shafi yace duk abin da same ka kai kabli kawai numanuhum ba'da salami yasjudu والشافعي قبله هو أحمد يتبع الوارد من فيل النبي ويسلم يجره قبل يجتبي ومالك فصل من الثاني قبل يزيد بعد ذا بياني أحمد بن حنبل yace to shi kenan shi kuma abin da ya dauka a bibi ina ne manzo Allah sallama yayi kabali kai ma kai kabali ina ne annabi yayi badi kai ma kai badi sauran da baka samu annabi yayi kabali ko badi ba to kai kabali shi imam maliki shi kuma yace to inda aka rage in aka rage aka tabbatar da abubuwa guda takwas ne suke sawa ayi ayi ayi sujada nafsu muhaqqabun nafsu mashkukun ziyaratu muhaqqaqatun ziyaratu mashkukatun النفس وزيارة محققان النفس وزيارة مشكوكان نقص محقق زيارة مشكوكة مشكوكة sai ziyaratu muhaqqaqatin naqsu mashkukun wayannan guda takwas suke sa ai kabli da bani gaba daya ma a cikin sallah to da suka yi wannan shi man malike sai inda ka rage kai kabli in ka ƙara kai ba'adi to wannan ka kaga masu masabobi ne to ma'ana dai nan ana magana ne akan abubuwan da manzala sallallahu alaihi wasallama yayi amfani da su saboda mutane su ma in abin ya same su san yadda za su yi annabi sallallahu alaihi wasallama an taba firtarsa wani kafiri ne ba yahude sunan salabi dumnul asami ba yahude ne a madina yake ya samo gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya samo kurasan din annabi ya samo abin kwalliyar manzo Allah sallama ya samo abin taje kansa ya san samo dai abubuwa har da rawaninsa ya har hada ya je jibilinsa ya yi wannan kulle kullen ya kulla guda goma sha ɗaya ya je ya jefa su a cikin wata rijiya marar ruwa rijiyar da ta mutu ba a ma zuwa wajenta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rashin lafiya sai da wata guda baya fita wata guda ko iyalinsa baya kusanta to ana cikin haka sai wasu mala'iku suka sauka kamar su zo duba shi ne wannan ya zo ya zauna a wajen ɓangaren kan gadon nasa wannan kuma wajen ƙafafuwan gado sai ɗaya ke tambaya ɗaya me ya same shi ɗayan ya ce siyartarsa aka yi waye masa siri labidu ne da shi da waye da ƴaƴansa mata sirin wani iri ne ƙulle-ƙulle suka yi da suka ƙulla ina suka kai sun kai cikin rijiya kaza marar wannan a cikin suka jefa ƙullin guda goma sha ɗaya ne suna can shi kenan su abinda suka faɗa shi ne abinda ya kawo su kenan nan mala'ikun sai jibrilu kuma ya sauka da waɗannan surori guda biyu suratul falaki tana da aya biyar sirhun nasu tana da aya shida da ya zo sai ya fara karantawa in ya karanta aya manzala sallama ya bi shi ya karanta wannan aya sai ya ji jikinsa ya yi sauƙi yana gama surorin duka biyu kamar ba abin da ya taɓa samunsa ya warke to yanzu ya warke to da sai ya ce ya sai na aliyu ya je ya san rijiyar da aka fada ya je ya fidda waɗannan ƙulle-ƙullen aka je aka fito da su aka je aka warware su aka halak lalata su aka kona su wannan dai yana tabbatar da cewa sihiri akwai shi a duniya ba za mu shi ba ana yi masu yi suna yi amma duk wanda yake fiye da mutane da sani wallahi ba zai mutu da imani ba Allahu akbar duk wanda yake wa mutane sihiri kafin sihiri wanda yake farawa mutum sai ce wai ai kare kai nake yi ƙarya yake yi ba wani kare kai na'am ƙarya ne na'am yana so ya zama mai matsafi ko boka kawai sai ce ai ai ai yanzu zamanin nan in ba ka kare kanka ba ai kare kai daban ne in kare kai kake ba ruwanka da kiran sunan kowa ba za ka kira sunan kowa ba ba za ka hada da niyyar wani ba ba ruwanka in neman kariya kake yi Allah ka kare ni shikenan zan karanta kaza da kaza da kaza da niyyar Allah ya kare ni sharri dukan mai sharri ba ruwanka mai sharri nan wane ne ko wane amma inda za ka ce ai wani ai an ce min wane ne yayi saboda ka nima bari in kare kaina a karama da kake so to in ƙarya aka yi maka shi wanda yayin ba shi yayi ba ka zo kace za ka rama a kansa ka ka kai zalunci kuma daga nan mutum ya fara fili daga nan sai mutum ya fara cewa ai mutane ne suke raina mutum in suka ganka su raina ka wannan ya taba ka ta nan wannan ya taba ka ta nan amma in dai ka riga ka zama jikinka ka dafa shi ka dafu ba wanda ya sai taba ka shehu to kaga shi kenan daga nan mutum ya halaka ya fara furtan mutane kenan eh shi kar a taba shi Mm.
kai waye da ba za a taba ka ba To.
menene kai to kai da aka yi kamin ma'in mahini wulaƙantaccen ruwa Allah da kansa ma yake ruwan wulaƙantacce ne Mm.
min ma'in mahinin Mm.
ruwa wulaƙantacce shine mani ruwan da duk ruwan duniya ma ya fi ji ƙarko da da- da- da kyau ruwan maniyi in ka ɗiga shi yanzu nan ka ba shi mintuna in ka za ka samu ya narke babu shi da shi aka yi mutum to menene kuma hada zai ce ya shi ai ya fi ƙarfin kar a taɓa shi a'a ai shi kar a raina shi sai da ka raina shi zai ne shi waye da ba za a raina shi ba da saboda haka sihiri sihiri masifa ne na'am
mutum ba a hana mutum ya nemi tsari ba akwai ayoyi annabi manzo Allah sallama ya bada ayoyi ya bada surori ya bada addu'o'i wanda ake samun kariya amma mutum in zai yi yayi akan niyyar Allah ya kare shi ya kiyaye shi wanda sihirin aka yi masa ya kama shi a nema masa magani ya warke ba wai a ne a ne bari in mai da shi kan wa- kan kan wanda ya ruwa kara wanda yayi kai in ka warke shi kenan Mm.
ba ruwanka da shi Mm.
wanda yayi ruwansa ko baka mayar ba in dai har an riga aka yi wannan din ya warke wannan din zai koma wa can din wanda yayi zai koma masa na'am Eh, duk asirin da aka yi Mm.
in dai aka yi warkar da wanda aka yi wa to tabbas asirin kuma sai ya koma wa wanda yayi wa na'am wanda yayi to shine sai shi labidu yayi wannan firce firce yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya bari abin ya kama annabi wata guda kana fil madina yana madina akaza sai an min sha'aratu rasul sallallahu alaihi wasallama sai ya samu wani abu daga gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa sawwara suratan rasul kamilatan sai ya zo ya zane irin manzon Allah zane ya zana yau yadda ake zana hoto haka ya zana hoton manzo Allah sallama da ya zana shi to a gada ugadan sai ya ta kullawa ya kulla wannan ma'ana ya bai da annabin wannan zanen da ya yi kamar ga annabi na a gabansa saboda haka wannan abin da zai yi zai jefa wa shi wannan surar ya zama shi ne annabi da haka ya samu kulli guda goma sha ɗaya kuma kowane kulli sai da ya sa allura a ciki ya sa mafi yawa masu sihiri duk abin da suke yi sai sun sa allura a ciki in dai abu akwai sihiri to ba ma sai aka warware shi za a samu allurai ko guntattakin allura ko kuma allura fa ja'ala fi kulli uqdatin ibratan ya sa allura a cikin kowane kulli nasaba ibratan ala sayyidina musa sallallahu alaihi wasallama shine sai ya kawo allura wannan hoton da ya zana sai ya soka allura a jikin hoton wa fa'ala sai amina siri sai ta karanta wasu siddabarinsa ya huzu fiha yana tawfi ga shi ya sa allura kuma yana tofawa mana kamar annabin ne a gabansa yanzu yana masa asiri yana tofawa a kansa a kan jikin manzo Allah kenan haka yayi sai a tamarin rasulu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai da ya rashin lafiya maradan sadida rashin lafiya mai tsanani wada kala alaihi jibrilu sai jibrilu yazo wa ma'ahu malakun akhar yazo da wani mala'ika wa qala al malaku mala'ikan yake tambayan jibrilu ma balu rajuli me yasa manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama qala al-akharu dai yace huwa madbubun ai mashhurun amma kafiri ne qala sai dai mala'ikan yake tambaya yake cewa masa hara waye masa wannan asirin qala shi wancan mala'ika sai ce labi dun al-asami qala sai ce wa aina sirri na sirri yake qala yace fi bi rizi arwana a cikin rijiya da ake sai mata rijiyar rizi arwana والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه من ظل أنا جلسه فأرسل عليا إلى البير يتور سينا علي يتفي أن كان ريجر داك فدا ودخل البير يسوك شكل ريجر فوزر السير يسام سير أفكر في ماء البحر أسير ريجر ما كان دروا ونسير داك هر ما يتبع روى ريجر الروى ريجر يسنجو حتى أن ماء البير صار قدمي تبو دمون الصافي داك يسنجو ruwan rijiyar ma sai da ya dawo kamar jini ya zama ja ja ja ja wasan raja suratul musawa sallallahu alaihi wasallama ma sai na ali ya shiro wannan hoton da wannan kafiri ya zana na annabi ya shiro shi cikin wannan rijiyar wa idan aka yasa ugratan ya shiro wannan kulle kullun da aka kulla guda goma sha ɗaya wa idan aka yasa ibratan ya zazzare alluran da aka sa a cikin wannan kulle kullun fata biya ila nabi sallallahu alaihi wa sallama ya kawo annabi shi wannan din wannan abubuwan da aka yi da ya kawo fa nazala jibrilu jibrilu kuma ya sauka bi haka yana sura ne da wannan surori guda biyu shine suratul falaq khamsu khamsu ayatin wa suratul nas sitti ayatin ya saukar da surar falaq aya shida ya saukar da suratul nas aya falaq sa aya biyar sun nasu kuma aya shida arabi haza idan asara asarata ayoyin guda goma sha ɗaya ne adadal uqadi wal ibri shine adadin wannan kulle-kullen da aka kulla da kuma alluran da aka sa allati fi sirri wanda suke cikin sirri faqara al mustafa sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya karanta wayannan surori wa kullama qara ayatan in halat uqdatun da kullu kullu kullen an kawo suna gaban sa kullum ba warware shi ba idan annabi ya karanta aya kawai sai kullu ya fashe shikan shikan ya kare wa kharajat ibratu sai allura take ciki ta ma sai ta fita wa hasal mutsawa sallallahu bil afiyati manzo Allah kuma sai ta samu sauki fi mahallin min jasadi sai ya ji sauki a jikinsa hatta qara ihda asharata ayatan har ya karanta ayoyi guda goma sha ɗayan gaba ɗaya yana gama su wa ka'annama nushira min iqalin kamar an kwance mutum daga madabaibai mana shi kenan ya warke ba komai ko bari amin zalikal maradi daga nan manzo Allah sallama ya warke daga wannan ciwo wa fa an sahiri amma hada ka nabi sai ya yafe wa kafirin laga ta'arra lahu qailan laga ta'arra lahu bai ce a kira wa kafirin a zuwa tambaye shi don me yayi ba annabi bai ce ba qailan manzo Allah abin da yace inna Allah tabaraka ta'ala kafani sharrahu فلا أحتاج لأن أسير فتنة Allah ne ya isar min sharrin wanda ya yi wannan aikin saboda ka ni ba na bukatar in tada wata fitina shi ya sani shi da kayansa kaga yanzu ya yi kullin sa ya gama an warware kulli saboda haka ba sai an mayar masa ba Allah zai mayar masa to wannan shine ka'idar sihiri idan aka yi shi kai kokari ka nemi lafiya ba wai a'a bari in nemi wanda ya in mayar masa ba in ka je za ka nemi wanda ya yi maka ka mayar masa za ka je ka samu wani shi ma makaryaci ne sai shi maka wani ne a alhali ko ba wani ba ne kaga sai ka mai dawo da hankali ka gaba da za ka yi wa wani a fili to kai ka kai ma ka zama sahiru ka zama mai firi wani ya yi maka baka san waye ba yanzu kuma sai kuma za ka yi wani kaga in ka yi wani wancan yana yi kai kana yi to duk wanda yake yake zai yi wani in ya yi mutum ɗaya to duk wanda ya masa duniya kuma sai ya kama shi in dai aka yi mutum a fili sai ce shi ba zai haƙura ba wannan asirin a bari sai na mayar mai shi ya zauna ya ce ya tambayi bokayen da suke cewa wane ne ko wane ne suka gaya masa wane ne kuma ya je ya zauna a kan sai ya wane to ba mamaki ba wanin ba ne mutum shi ya zo ya zauna zai masa ya je ya yi a kan shi ya yi wa wane saboda wane ya yi masa in ji boka kaga da shi da boka sun shiga uku sosai
boka ya yi masa ƙarya shi kuma ya hau to saboda ka ga yanzu a kan shi ya ya tafi ya zama mai sihiri kenan Mm.
ya fahimci wani kenan shi yanzu abin da za a rubuta masa Mm.
yadda wani ta- uh, aka yi aka yi masa as- asiri ya zo masa Mm.
shi kuma ya tafi yi wa wani asiri na'am saboda ka iya tura wa wancan ko wancan ko asiri ya kama shi ko bai kama shi ba to shi ga duk wanda ya tura masa sai ya zo masa na'am saboda ya riga ya zama yana yi Mm.
duk wanda ya kuma zai kama shi ma ولا تجد أن يسلم والنبي صلى الله عليه وسلم صار كلما أراد أن ينام قرأ بالإخلاص والمعوذتين وعلى سائر- سائر جسده من قال صلى الله عليه وسلم يا قبل شيء دنزي كن تابشي في يا كرنت قل هو الله يتوفى يشاف يشاف جكنسا يا كرنت قل أعوذ برب الفلق ي- يتوفى يشاف جكنسا يا كرنت قل أعوذ برب الناس يتوفى يشاف جكنسا هكا يكي man dama ala ala haza la yadurru surun duk wanda yake haka in mutum zai kwanta in ya shirya kayansa ya karanta qul huwallahu da falaki da nasi sai ya tafa ya sassa da jikinsa to duk wanda ya masa asiri ba zai kama shi ba
Allah ya saka wala ayyu amalin sharrin usira bihi duk sharri ma da aka nufe ka da shi ba zai kama ka ba eh duk wanda ya nufe ka da sharri sharrin ba zai zo ba in dai mutum ya lazan- ya lazanci wannan qul a'udhu bi rabbil falaq ولما كانت هذه الموجودات جميعا في دي الجسد في دي العدم كي والحق أخرجها من العدم إلى الوجود أوه، لا تشيء يا أخي. وذيك يعني إما بريق وإما متاشكا صورة na'am alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah الحمد لله العلم عند الله
tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya shehu ni ne saɓani ya shiga tsakanina da matata sai na fusata na mata saki biyu to daga baya na yi nadama ina matsayin wannan saki guda biyu da na yi duk suna nan na ba ruwan Allah da fusatarsa na ai dama ba a saki a cikin murna mm, dama fusatar yake yayi saki na da ya fusata yayi saki saki yana nan na eh shikenan tunda biyu yayi ya huta amma da uku yayi na shikenan sun rabu na Eh, saboda haka shi saki na duk yadda mutum ya aukar da shi mm, ya riga ya hau mm, wannan sakin ba zai canzu ba mm, yana nan mm, kuma a mana dai in dai mutum ya- ya ce ya saki matarsa to matar ta saku kawai mm, ba maganan a ai lokacin da na yi ko kuma a daga baya na yi nadama duk aikin banza ne na Eh, shi saki ba ruwansa na nadamarka na Eh, nadama karka yi shi na karka yi nadamar na Eh, in baka yi- in baka yi saki ba ba nadama na ya mola in ka yi saki kuma ka haddar nadama na saboda haka shi saki ba ruwansa Na'am.
da an da an ɗora shi dai ya hau na yau haka kuma in aka ɗora saki akan abin da zai faru mm, zai iya kasancewa mm.
in zai fita ne sai ce mata ina ji labarin ai kina yawo to ki sani in dai na fita in kin bar gidan nan to bakin auren ki to tana fita ta saku Inna lillahi wa inna saki ya hau ilaihi ko bai sani ba ta sau- ta fita to saki- saki ya riga ya- ya faru raji'un.
haka idan mutum ya ce in wane ya dawo daga tafiya na saki matata tunda zai iya dawowa in ya mutu a can bai dawo ba shi kenan ya huta ba saki amma in dai mutumin ya dawo ya dawowa saki ya faru Ya salam.
haka yi yace in kika kuskura kika yi wa wance magana ko wane magana a bakin aurenki Mm.
nan ma tana magana aure ya saku Allah akbar.
saboda haka shi aure a daina wasa da shi yana da abubuwa kuma yana da sauƙi ko ba mai aukar da shi sai sai shi mijin mijin ne yake aukar da saki in ya aukar da shi kuma ya auku ya faru
Na'am.
saboda haka sakin sa guda biyu dai suna nan Na'am. Ya shi. Na'am. Sai tambayar mu ta gaba. Mai tambayar yana cewa ya shehu ni ne nake karanta sura bayan Fatiha a sallah a inda kuma karanta fatiha kawai ake yi na yi haka tsawon lokaci sai daga baya na fahimci kuskure na to shin ya zan yi yanzu eh masu fikhu fakirai suna cewa raka'o'i guda biyu na baya Mm.
wanda aka karanta musu fatiha kadai wa in ka karanta musu sura shinkafa ta ji mai na'am haka suke cewa shinkafa ta ji mai na'am haka in ta ji mai kuma ne sai ne alhamdulillah Yawwa.
na'am shi ne kawai amsar na'am shinkafa ta ji mai na'am ta yi daɗi kenan na'am yawwa saboda kan karwara sura Na'am.
a kan fatiha da kawai da ake musu fatiha kawai karwara sura Na'am.
shi kenan shinkafar ka ka ƙara mata mai sai ka ƙara shi Now, ya maula. Now, sai tambayar mu ta gaba, mai tambayar yana cewa ya shehu muna sallar jam'i, sai rafkanuwa ta kama mu da mu da limamin namu gaba ɗaya, amma ba wadda ya fahimci haka, sai daga baya washe gari shi liman ɗin ya dawo yake cewa jiya fa rafkanuwa ta kama mu to ya matsayin sallar tamu.
Ah, idan wani abu ya faru a sallah Mm,
shi liman shi kaɗai ya ankara mm, cewa akwai abin da ya faru a sallah mm, amma mutane bai sani ba mm, kuma an riga an sallame an tafi mm, to in liman bai gaya musu ba kowa sallarsa tana nan mm.
yana gaya musu kowa sallarsa ta bashi Mm.
Eh, kowa sai ya sace ta Mm.
Eh, da bai gaya musu ba da shi kenan sun huta su suna da sallah Mm.
shi da ya tuna ya je ya gyara sallar shi kadai Now, ta sace kawai ta lalace now.
ta su ba komai ba abin da ya same ta Mm.
amma in ya je ya faɗa musu sallar mu fa ta jiyan nan da shi ga shi ga abin da ya faru da ita shi kenan ya ɓata wa kowa sallah kowa sai ya biya Allahu.
Mm.
Mm. Na'am. Sai tambayar mu ta gaba. Mai tambayar yana cewa ya shehu idan mutum ya kaɗe wadda ba musulmi ba har ya kai ga mutuwa. Shin akwai azumi a kansa ko kuma babu?
akwai Na'am.
bawan Allah ne Na'am.
ai azumin ba mutumin ake wa ba Mm.
Allah ake wa Mm.
eh ka kashe wa Allah bawansa Mm.
sai ka yi azumi kawai Mm. Na'am, sai tambayar mu ta gaba, mai tambayar yana cewa ya shehu me ya kamata a fara yi wa mamaci bayan ya rasu kafin a binne shi.
A abin da za a fara yi idan mam- mutum ya rasu babban abin da za a fara yi ana so domin wani idonsa zai zaru Mm, saboda zai bi zai biran mm, to saboda haka sai a ja a- a- a jawo fatun idon Mm.
idon Mm.
sai idon ya dawo ya rufu mm, in ma lokacin da ya rasu ne mm, daga mutuwarsa mutum ya gan shi suna tare sai ya ga mutumin ya shika in ka kama ah, ah, yatsunsa mm, yatsunsa na na kafa mm.
manyan yatsun nan guda biyu Mm.
kana jan su idon zai dawo Na'am.
da ka ja sai ka ga idon ya rufe Mm, shikenan abin da za a fara yi masa mm, daga wannan mm, sai ana so sai a sai a sai a- a can- a kwan- a canja masa ah, gurin kwanciya Mm.
ko kuma a canja masa yadda ya kwanta din mm, idan an ga akwai najasa a jikinsa a yi ƙoƙarin a cire masa najasar mm, in babu najasa a kwantar da shi a miƙe shi mm, yawa in zai jima a kwance Mm.
a samu wani abu mai ɗan nauyi a ɗora kan cikinsa saboda kada cikin ya kumbura mm,
kafin dai a fara shirya shi mm, to wannan dai su ne farkon abin da za a fara yi mm.
kuma ana so in mutum zai iya mamacinsa yana mutuwa ya karanta masa yasin Mm, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa igra'u ala mautakum surata yasin mm, ku karanta wa mamatanku surar yasin mm, za ta cece su mm.
eh wannan yana da kyau Na'am, wato bayan wasiya bashi din nan kan duka ko.
ba wasiya ba shi yayin nan kamar mutu ya mutu Na'am, wannan kuma abin da ya danganci dukiya ne na'am, ba sai an ji an bunne shi ake dawowa a yi maganar wasiya ba na'am.
in an dawo nan kuma to sai a ga ah, me- wa- waɗanne wasiyoyi yayi Mm, a cikin wasiyoyi da ake da yayi mm,
abin da ake farawa da shi mm.
a cikin matansa da ya aura akwai wanda bai ba wa sadaki ba Mhm.
kaga sadakin ba shi ne a fara biyan ta Mm,
sadaku maridin mm,
sai ‘yantar da bawan da yake masa ba in na mutu ka ‘yantu mm.
a ‘yantar da bawa Na'am.
sai bawan da suka yi da shi Mm, idan idan eh, bawan zai biya mm,
shi ma ya ‘yantu mm, to a nemo bawan mhm.
kana da abin da za ka biya ya yana da shi biya ya ka ‘yantu Na'am.
sai mudabbar su hatin Mm, sadaku maridin mm, a'a bai shirya zakka ba Mm.
kuma lokacin zakka yayi na'am bai fitar da zakka ba Mm.
da kuma yayi wasiya a shirya masa Mm.
to sai a shirya masa zakkar Mm.
to sannan sai a duba suwaye da suwaye sai a bawa Mhm.
dama wasiya in mutum zai ba zai yi wanda zai gaje shi ba Mm.
a wanda zai gaje ka ba za ka bashi kawai ba shi Allah ya riga ya bashi na'am shi ya san abin da za a bashi Mm.
wanda zai da zai gaje ka ba Mm.
ka ce wane da Allah wane in dama ina da niyya in in- ko ina raye Mm.
zan masa kaza da kaza Mm.
amma ko da na mutu a cikin dukiya ta ayi Mm.
to duk wasiyoyin da kai kashe ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza Mm.
za a kasa za a dauki dukiyar taka kawai sai a kasa ta kashe uku Mm.
in waɗannan wasiyoyin da kai Mm.
sun shirya abinda bai wuce kashi ɗaya bisa uku ba Mm.
shi ke sai a yi maka shi Mm.
in kuma sun za su wuce kashi ɗaya bisa- eh, bisa uku to ba za a yadda ba kashi biyu dai na magada ma- magada ne Mm.
saboda haka duk abin da kai za a kasarta shi a cikin wannan kashi ɗaya Mm.
shi kenan sai a yi a gabatar da Mm.
wasiyoyi sannan a fara maganan gado Mm. Na'am, sai tambayar mu ta ƙarshe mai tambayar tana cewa ni ce na haihu bayan sati sai jini ya yanke. To idan zan ci gaba da azumi ya zan yi?
a ai daga ran da ta haihu ma injiniya yanke za ta- za ta koma azumi Mm.
in ta aihu misali ta aihu da rana kafin dare azumi eh, jini ya yanke shi kenan gobe za ta tashi da azumi Mm.
Eh, niyya kawai za ta yi Mm.
sai ta yi niyyan ƙarasa azumi Mm.
tare da sauran mutane Mm.
yawwa shi ke sai ta shiga da azuminta Mm.
eh dama da sallah da azumi duka i- in dai jinin haihuwa ya tsaya Mm.
sallah ta dawo azumi ma ya dawo Mm.
yawwa ba za a sai a sai bayan kwana kaza ko kwana kaza wannan duk jahilci ne Mm.
a tana haihuwa jininta yana tsayawa za ta koma sallah Mm.
ba shi yasa aka ce a cikin muftasar aka ce idan mutum ya rasu ya halatta matarsa ta yi masa wanka Mm.
in ta rasu ya halatta ya yi mata wanka amma da sharadi in bata auri wani ba shine za ta yi masa wanka Mm.
amma in ta auri ba za ta yi masa wanka ba Mm.
ya kai ta auri wani ya rasu ne da dare ko kuma dab da asuba sai gobe da safe za a shirya shi da safe kawai sai ta aihu bayan ya rasu sai ta aihu kaga ta ta gaba ta gaba ta gaba ta kare Mm.
ta ya ya rasu misalin karfe hudu na asuba ita kuma ta haihu karfe biyar Mm.
shikenan ta ga- ta ta gama idda Mm.
ta gama ta gaba Mm.
kawai da gari ya waye wani ya zo zai duba sai wani ya rasu sai ya ganta sai shi ah ya aka yi ya ce ai wallahi gashi gashi zai ya ce to to mu shirya mana Mm.
sai suka shirya
Na'am. Ya Maulana.
sai sai yanzu tunda mun shirya kafin a a kai shi ba sai a daura auren ba Mm.
sai ta ce shi ke na daura Kawai.
sai ka nemo waliyai ka zo ka daura aure gawa tana kwance Mm.
yanzu ita ta yi aure Na'am.
shi kuma gawa ba ku wanke shi ba Mm.
to ba za ta wanke shi ba domin ba mijinta bane yanzu Na'am.
kar ta yi maza biyu Na'am.
yawa yanzu ta samu wani miji Mm.
saboda haka ba za ta yi masa wanka ba nemo wani ya yi masa wanka Mm.
amma dai ita ta riga ta ta bar ta gaba ta gaba har ta yi aurenta Mm.
eh to saboda haka in dai jini ya yanka ya yanke Mm.
to kaga wannan ka aihuwa ne kawai ma Mm.
jini ma bai tsaya ba amma in jini ya tsaya Mm.
kana aihuwa da mintuna kawai sai jinin ya ƙara ya tsaya Mm.
gaba ɗaya shikenan sai ta koma sallah Mm.
in ta aihu da safe misali kafin azhar jini ya yanke za ta yi sallah azhar Mm.
za ta yi azahar din za ta yi la'asar haka ta shiga da sallah kenan Mm.
to tun da da safe ne ta aihu Mm.
ba za ta yi azumin wannan ranar ba amma gobe za ta tashi da azumi Mm.
yanzu sallar ta ta jona azumin ta ma ta jona Mm.
Mm.
Na'am. A ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i, akwai wanda ya aiko takardarsa ta buƙatar addu'a, amma bisa alama yana buƙatar a yi wa ‘yan uwa musulmai ne baki ɗaya. Kamar yadda ya rubuto ya ce, ya shehu muna buƙatar a taya mu da addu'a akan matsalar tsadar rayuwa, mun tuba Allah ya sauwaƙa mana.
amin amin Amin. Sannan kuma ko wanda ya aiko ya ce yana fama da ciwon ido tsawon lokaci a taya shi da addu'a.
to Allah ya biya bukatu gaba da Amin.
shi kuma mai mai ciwo Allah ya dauke masa ciwon Amin.
ya yawaita rubuta fa kasafuna an kan gida aka fa basa kal yawma hadid Amin.
wannan aya Mm.
ya dinga rubuta ta kafa bakwai Mm.
ah, sai ya wanke ya wanke rubutun Mm.
ya dinga wanke fiskarsa da shi Mm.
insha Allah in ciwon ido ne za ta- zai rabu- za ta- zai rabu da shi insha Allah Mm.
Ah, sannan kuma a bukatu kan dama muna da su Mm.
musamman azumin bana yana bukatar addu'o'i sosai Mm.
saboda rayuwa yadda Allah ya kawo ta Mm.
Eh, ba wanda za mu ɗorawa Allah ne ya kawo Mm.
kuma laifinmu ne Mm.
inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin Mm.
hatta yughayyiru ma bi anfusihim in kaga Allah ya yi wa mutane canji Mm.
su suka yi wa kansu Mm.
saboda haka mu din zamu koma wa Allah Mm.
mu yi ta tuban masa Mm.
mu yi ta roƙonsa Mm.
to in muka yi sa'a Mm.
a cikin mu akwai wanda Allah yake so Mm.
a dalilin shi- shi ma yana cikin masu addu'a Mm.
to sai Allah ya karba mana sai kaga an samu sauki Mm.
saboda haka bu- a kasar mu tana buƙatar addu'a Mm.
kasashen musulmi suna buƙatar addu'a Mm.
wannan damuwoyi da rayuwa da tsadar rayuwa da masifu Mm.
da kama mutane da tsare mutane da ɗauke mutane Mm.
da mai da mutane kamar dabbobi a kawo mutu aje ana sai da ana cinikinsa duk Allah ya ɗauke mana su Amin.
Allah ya ɗauke mana bala'o'in nan Amin.
Allah ya ɗauke su Amin.
Allah ya mana maganin su Amin.
kasar mu kuma Allah ya mata alƙibla Amin.
Allah ya mata alƙibla Amin.
Allah ya canja mata yanayin da take ciki Amin.
Allah su kuma jagoran da Allah ya ɗora a kan ƙasa, Allah ya juyo da hankalin su dawo su san mutane suke mulka, Mm.
ba kan suke mulka ba, Mm.
mutane ne suke mulka.
Mm.
Saboda haka kana mulkan mutane, Mm.
wallahi ka sani in ka je lahira sai Allah ya tambaye ka. Duk wanda yake jagoranci Mm.
a duniya, Mm.
sai Allah ya tambaye shi mutanen da kake jagoranta, abin da kake ci suna ci, Na'am.
abin da kake sakawa suna sakawa, Salam.
inda ka kai kwanciya suna kwanciya Mm.
wannan wajibi ne sai an tambayi kowane jagora Allah fa.
saboda haka su san da wannan Mm.
su san Allah yana nan shi Allah ne mai tambaya Na'am.
ba wani bane balle ka shekara da sojoji kana da yan sanda Mm.
sauran Allah da sojoji ka shekara da mala'iku Mm.
ko mala'ikun ne za su yi maka tambaya Mm.
saboda haka su kiya- su ma su dawo da hankalin su su sani mutane suke mulka Mm.
wannan bala'o'in da ake ciki duk sai an tambaye su Mm.
wallahi duk wanda Allah ya ba shi jagoranci sai sa annabi ya ce duk wanda aka ba shi jagoranci ai yanka shi ba da wuka ba Na'am.
zubiya da gairi suke ne Mm.
an yanka shi babu wuka Mm.
to saboda haka su kuma su dawo da hankalinsu Mm.
su san mutane ne suke mulka Mm.
duk abin da ya samu mutane su sani hadda su Na'am.
in ma ba su shiga ba Mm.
suna ganin su suna da walwala suna da tsaro suna da waye Mm.
akwai inda za su je babu tsaron babu walwala Allah fa.
kuma duk abin da suka yi sai an tambaye su Mm.
Allah ya kiyaye Amin.
Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya
Amin.
Allah ya inganta mana rayuwa Amin.
inganta mana Amin.
mana kiyaye mu addini Amin.
da mutuncin mu Amin.
da ibadar mu Amin.
Allah ya sa mu tsoro ne ke ta wannan wata Amin.
Allah ya ba mu albarkar duniya eh, albarkar azumi Amin.
Allah ya ba mu albarkar wannan wata Amin.
Allah ya ba mu albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Amin.
Allah ya ba mu albarkar alqur'ani Amin.
Allah ya kiyaye mu dukkan sharri Amin.
Allah ya ba mu dukkan alheri Amin.
Allah ya taimake mu Amin.
Allah ya taimaki rayuwar mu Amin.
Allah ya shirye mu Amin.
Allah ya shiryar mana Amin.
duk dan musulmi Allah ya shirye shi Amin.
Allah ya sa mu koma kan hanya daya Amin.
madaidaiciya Amin.
hanyar musulunci hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam آمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين.
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين آمين.
الحمد لله رب الحمد العالمين.
لله